السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واعتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أتنقدر والسياكاوم يوشى بطيق وترجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma shida ga watan hudu watan biyar ko mayu miladiya 2015 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sagiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu malam yana mana bayani akan yadda sahabbai da kansu suka tabbatar da cewa sayyidina abu huraira a cikin su malami ne masani ne ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ware su ya ba su baiwa ta hadda a cikin al'ummatan duniya ga baki ɗaya sayyidina abu huraira ana lissafa shi ba a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai a al'ummatan duniya da Allah ya halitta sayyidina abu huraira ana lissafa shi a cikin alhafaza mahaddata to ya ka mana mal ya ka mana bayani na magana sayyidina abu huraira din da yake cewa maganar da ake kawowa cewa sayyidina abu huraira yake cewa ya haddace buhunhuna guda biyu buhuhuwa guda biyu na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam buhu ɗaya sai ya raba shi a cikin mutane ya karantar da su amma ɗaya sai ya ɓoye shi da ya bayyana shi ya ce to da an yanka nan an yanka wuyansa to shi ne mala yake mana bayani bayan ya kama gana limamu zahabi a kan ta miki shi ne sai ce wa fi sahihil bukhari qawlu al-imami ali radiyallahu anhu a cikin sahihul bukhari ya zo a cikin maganar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa haddithun nasa bima ya'rifuna wa da'u ma yunkiruna atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu yace ya zo a cikin sahihul bukhari riwaya sayyidina ali ba sayyidina ali kawai ba an ruwaito wannan magana har daga ibn mas'udi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa haddithun nasa bima ya'rifuna ku karantar da mutane ku faɗa ma mutane abin da za su iya ganewa shine bi ma ya arifuna domin da aka ce alma'arifa shine ganewa abin da mutum zai iya ganewa shi in an ce arafa ya gane shi ke wa ja'a ikhwatu yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahu wa hum lahu munkiru wa ja'a ikhwatu yusufa sai yan uwan annabi yusuf suka zo daga kan'an suka zo mata فدخلوا عليه sai suka shiga wajen annabi yusuf fa arafahum sai ya gane su wa hum lahu munkirun su ko ba su gane shi ba idan an ce al-ma'rifa shine ka gane abu amma idan aka ce al-ilmu shine ka san shi ala haqiqatihi to shine sayyidina ali yake cewa haddithun nas bima ya'rifuna ku faɗa ma mutane abin da za su iya ganewa wada'u ma yunkiru ku tsada abubuwan da mutane ba za su iya ganewa ba abin da ka fahimci idan kama mutum bayani ba zai gane ba to ka kyale shi domin wannan na iya ja masa fitina a tuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu shin kuna sa aka karyata Allah da ma'aikinsa ne in ka faɗa ma mutane abin da ba za su gane ba zai su karyata Allah su karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya wuce na buga mana misalai na abubuwa ko wasu abubuwan da ake ɗauka su ilimi wanda idan mutum ya mutu bai san su ba Allah ba zai kama shi ba amma kuma sai a zo a ce su ne za a rika karantar da mutane su a kuma ce a gina addini a kansu ƙarshe al'umma ta halaka fa'idar da ake son a samu ta shiriwa al'umma to ba za ta samu ba to wannan ka'ida ce salafiyya ka'ida ce ta magabata cikin manhajin magabata sun kasance suna karantar da mutane abin da za su iya ganewa ne abin da ba za su iya ganewa ba to suna jinkirta musu kuma manzon sama ya karantar da haka an tambayi manzon Allah sama ya ce ma Mu'adh bin Jabal ya ware shi shi kadai saboda Mu'adh bin Jabal faqihun ne faqihi ne shi shine sayyidul ulama manzon sama ya ce atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah yace Allah wa rasuluhu a'lamu yace haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a qala afala ubashshiru an-nas qala la tubashshirhum fayattakilu a wannan lokacin ana jin tsoron ba za su gane karatun ba amma daga baya sayyidina mu'azu da ya fahimci al'umma ta gane za ta gane abin da yake faɗa shi kenan sai karantar da hadisin gashi kai ka sani ni ma na sani yau mun gane to ita ce ka'ida وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل الإمام الذهبي يتشي دا أتي الإمام سيدنا أبو هريرة يا وات أوان نين إلمن دكي تشون وان نبهن دي قوي بهن إلمي تو لأوذي دا أن تدش بل لقتل كي كشيش ما ذا أي akwai abin da idan ka zo ka faɗa kashe ka za a yi to ba komai ake faɗa ba da Allah ta'ala ya ce da tubayyinunnahu lin-nasi wala taqtumunahu amun ne amma makhsusu amun ne makhsusu eh Allah ya dau alkawari tsakaninsa da malamai cewa la tubayyinunnahu lin-nasi amma menene tubayyinunnahu lin-nasi din ma yata'allaqu bil usuli wa ma yata'allaqu bil furu'i min al-halal wal haram wajibi ne a karantar da mutane aqida wajibi ne a karantar da mutane al-halal wal haram su san halal su san haram amma akwai abubuwan da ba sai an karantar da mutane ba domin idan aka karantar da su halaka wannan karantarwar za ta ja musu ba shirya ba to sai ka dakata sannan kuma tare da lura da matsayin kwakwalen mutane da yadda suke ci gaba a fahimta in ka ga a lokacin sun kai lokacin da za ka iya bujiro musu da wannan ilimin to sai ka bujiro musu da shi ka karantar da su a daidai wannan lokacin sai su gane sai su fahimta kuma daidai lokacin za ka karantar da su sai ka zo da usulubi mai kyau domin shi kanshi usulubi yana da tasiri muna da tasiri da Allah matsa don Allah dan matsa da bambanci ko ba bambanci da Allah matsa don Allah dan matsa kaga hadda dan ko to kaga usulubi to yana da tasiri وقال الشيخ شعيب الأغنؤوطي ɗaya daga cin malaman hadisi na wannan zamanin ashir shu'aibu al-arnaut dan kasar su albani ne idan aka ce al-arnaut su ne yan kasar albaniya mazauna biladu sham suna ke ce musu al-arnaut mun gane su biyu akwai dan uwansa ashir abdulkadir al-arnaut malaman hadisi ne masana hadisi ne sosai albani rahimahullahu ta'ala yana girmama su duk da zai suna da bambance-bambance hatta a abin da ya shafi wasu mafahim na aqida sannan kuma da manhaji na takhrijin hadisi da kuma tabbatar da hadisi kaza inganta ko bai inganta ba to su biyu ne akwai ashir abdul qadir al arnaut akwai ashir shu'aib al arnaut sukan haɗu su biyun su yi aiki mun gane suna da littafai da yawa da suka yi ta hakiki malamai ne muhakkikai kawo yawancin ɗaliban hadisin wannan zamanin ba su san su ba kun zan mu ɗaliban wannan zamanin musamman 'yan zariya ƙauyawan hadisi kenan ɗaliban ƙauye kenan na hadisi 'yan zariya ba sun an yi magana malamin hadisi a wannan zamanin kawai albani suka sani kuma ba daidai ba ne wannan fa kuskure ne sosai shi yasa na ce mana 'yan ƙauye mu 'yan ƙauye ne akwai manya-manyan malaman hadisi bayan albani to waɗannan bayan allah guda biyu suna ciki shine sai yake cewa waƙad hamala al-ulama'u al-wi'a'a hakika malamai sun ɗauki wannan buhun allazi lam yabussahu ala al-ahadisi allati fiha tabyinu umara'i tabyinu umara'i su'i wa ahwalihim wa zamanihim an ɗauki an fassara abin da ake nufi da wannan buhun wanda sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bai watsa shi ba alal ahadisi akan su ne hadisai allati fiha tabinu umara isu'i hadisan da suke bayani akan cewa a ƙarshen zamani za a yi azzaliman shugabanni miyagun shugabanni wa ahwalihim da yanayansu wa zamanihim da kuma zamaninsu su ne hadisan da sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu bai sanar da mutane ba ɗaya daga cikin ma'anonin cewa buhun da bai watsa ba shine bayani a game da miyagun shugabanni da za a yi da kuma yanayinsu da kuma zamaninsu su ne sai na abu hurairah bai tsaya ya ta bayani a kansu ba wa qad kana abu hurairah ta yukanni an ba'dihi wasu daga sayyidina abu hurairah ya kasance yana yin kinaya yakan yi shagube yakan yi jirwaye mai kaman wanka a game da sashin irin waɗannan bayanan amma baya fitowa da su fili wala yusarrihu bihi khawfan ala nafsihi minhum baya fitowa balo-balo ya bayyana saboda yana jin tsoron waɗannan azzaluman shugabannin ba laifi ba ne mutum ya ji tsoron shugabanni azzalumai ka kaulihi kamar yadda yake cewa a'udhu billahi min ra'si sittina wa imarati sibiyani an ruwaito cewa sayyidina abu hurairah yana cewa a'udhu billahi Allah ka tsare ni min ra'si sittina akan Allah ka tsare ni daga farkon shekara ta 60 bayan hijira wa imarati sibiyani sannan ya Allah ka tsare ni daga shugabancin ƙananan yara wanda ba su da hankali su faha'ul ahlami wanda ba su da ƙwarewa a rayuwa yushiru ila khilafati yazid ibn muawiyata yana nufin khalifancin sayyidina yana nufin yana nufin khalifancin yazid dan sayyidina muawiya radiyallahu anhu shine shine yake nufi kun san a wannan shekara aka nada shi kuma shekara ta zama shekara ta bala'i shekarar da aka kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala an shi yasa malamin suke cewa duk yadda kai ka kare Yazidu a game da kashi sayyidina al-Husayn ba zai karu ba iyaka malaman ahlus sunna wal jama'a ba sa cikin malaman da suke tsine mai Yazidu ai ta faɗin sunan mutum ana tsine masa ba manhajin ahlus sunna bane baya cin manhajin ahlus sunna ka rika faɗin suna mutane kana la'anarsu amma faɗin wane ya laifi ba laifi ba ne so da kai zi da a zamanin sa aka kashe sayyidina al-husayn duk yadda kai ka kare shi ba zai karu ba yanzu duk yadda kai ka kare jonathan akan kisan mutanen da aka kashe mana yan uwanmu da aka kashe mana a jihohi musamman jihar borno da jihar adamawa da jihar borno da jihar yobe ba zai karu ba ko da misali ka zo ka ce ai ba ruwan shi an gano kaza kaza kaza kaza baka isa ka kare shi ba saboda me a zamanin sa akai shine shugaba shine shugaban sojoji tsaro a hannunsa yake sojoji a hannunsa a karkashin shi suke yan sanda a karkashin shi suke komai a karkashin shi yake so da duk abin da aka yi za a danganta zuwa gare shi to abin da ya faru kenan a zamanin yazidu aka kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu da hannun Yazid a ciki ba hannun Yazid a ciki a zamanin wa aka yi a zamanin Yazid mun gane to an shine ake cewa sayyidina Abu Hurairah ya kasance yana addu'a tun kafin wannan lokacin bi annaha kanat sanata 60 min al-hijra domin khalifancin ko shugabancin Yazid ya kasance a shekara ta 60 ne bayan hijira واستجاب الله دعاء أبي هريرة famata qabla ha bi sanati shekara ta hamsin da tara Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran sayyidina Abu Huraira bai ga duk waɗannan abubuwan da suka faru ba bai ga waɗannan abubuwan da suka faru ba mun gane ai so da haka irin waɗannan hadisan aka ce su ne wanda sayyidina Abu Huraira baya yaɗa su wa qala ibn al-munir ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi al-imam ibn al-munir ja'ala ba'dhum ba'dhum hadha al-haditha zari'atan ila tasfihi batilihim yace wasu daga cikin mutane sun ɗauki wannan hadisin na cewa sayyidina Abu Hurairah ya ce habistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aini fa amma ahaduhuma fa basastuhu fi an-nasi wa amma al-akharu fa law basastuhu sai yace me yuqta'u hadha al-bal'um to wasu daga cikin mutane sun ɗauki irin wannan bayanin na sayyidina Abu Huraira zari'atan a matsayin wata hanya ila tasrihi batilihim domin su inganta ƙaryarsu haisu a taƙadu anna li shari'ati zahiran wa batinan domin aqidar su ita ce wai addinin musulunci kala biyu ne akwai zahiri akwai baɗi zahiri shine kai abin da kake gani shine abin da Allah ta'ala ya sauka a cikin alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam batini kuma shine su abin da Allah yake sanar da su shikenan sai mutum ya zo da azumi da azumi tsakiyar rana babban malami sai zo yana cin abinci ba matafi ba ba mara lafiya ba sannan ba mace bace shi balle a ce yana haila ba haihuwa yi ba sai zo yana cin abinci da rana an ga su malam lafiya sai ce ai mu a ilmul baɗin a ilmul baɗin ai rana ta faɗi ma a wajen mu sannan kuma ko ya ce maka ai a ilmul baɗin yanzu wannan abincin da kake ganin nake ci Allah ne ya sa ni in ci shi kun gane to wai wai ilimi ya kasu shari'ar musulunci ta kasu ko su ce ilmul haqiqa da ilmul shari'a wa zalika al-batil yace wannan ita ce tsantsar ƙarya da banna innama hasiluhu al-inhilalu min ad-din kawai dai wannan aqidar tasu kawai sance ma addini ne sun warware sun warware kansu daga dabaibayin da addini ya musu dama ai al-imam ibn al-qayyim ya ce taqula al-kitabu alaihim lamma rahu taqyidahu bi awamirin wa nawahi fa atalgina wa kadzuba bi taraqasu wallahi ma raqasu li ajli Allah دف ومزمار ونغمة فاجر ومتى رأيت عبادة بملاهي تقول الكتاب عليهم قرآن يا مسنوي لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي نوقت الناس قال القرآن يا مسد بيبي akwai hani akwai umarni sai suka fake sai suka ce a ai su suna da ilmul batin wa inna ma arada abu hurairah bi qawlihi abinda sayyidina abu hurairah yake nufi da cewa quti'a ai ai ai ai ai qata'a ahlul ahlul jawri ra'sahu abinda yake nufi da yake cewa yuqta'u hadha al-bal'um to shine yake mana yake ibnul munir yake cewa abinda sayyidina abu hurairah yake nufi yana nufin qada ahlul jawri ra'sahu azzalimai za su iya fulla wuyansa idan ya faɗo wasu hadisan azzaliman shugabanni za su fulla wuyansa idza sami'u aibahu li fi'lihim idan ya suka ji yana aibanta irin abin da suke aikatawa su shugabanni haka suke su shugabanni sai waɗanda Allah ya tsare shugabanni suna da tunani duk wanda ya zama shugaba in ba Allah ya tsare shi ba to giyan mulki na sa shi mai shugabanci bai san aibi bai san a faɗi aibinsa bai san a faɗi kasa gazawarsa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk wanda yake shugabanci ko ɗan ƙanƙanin shugabanci ne ka ba mutum bai san ka ce ya kuskure sai idan Allah ya shiryatar da shi ya masa jagoranci shi ne zai iya gane ya kuskure kuma a faɗa masa ya kuskure ya yadda amma ɗabi'a ta shugabanni ita ce su ba sa son a faɗi cewa sun yi laifi to kaga idan kai kuma ka gano aibin su ka faɗi to za su iya ɗaukan in Allah bai musu gamdakatar ba za su iya ɗaukan kowane mataki domin su ga sun gama da wanda ya faɗi cewa suna da aibin nan sannan wa tazlilihi li sa'ihim idan kuma suka ji sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa aikin da suke yi bata ne wa yu'ayyidu dhalika anna al-ahadith al-maktumata abinda ke karfafa wannan bayanin da Ibn al-Munir yake yi kamar yadda yake cewa anna al-ahadith al-maktumata lalle hadisan da aka boyan ba ambata ba law kanat min al-ahkam ash-shar'iyyati da sun kasance daga cikin hukunce shari'a ne ma wasi'ahu kitmanuha to da ba zai iya boye su ba sayyidina abu hurairah ba zai boye su ba shi hadisan da sayyidina abu hurairah bai karantar ba hadisai ne waɗanda ba su shafi hukunce hukuncen shari'a ba bayanai ne suka shafi zaluncin shugabanni da abubuwan da za su afku a ƙarshen zamani marasa daɗi to su ne sayyidina abu hurairah ya bai ambace su bai boye su kuma mu sani akwai mutanen da suka ɗauki ɗabi'ar su kullum su zo su faɗa a hadisul fitan ita ce ka'idarsu eh akwai ahadisul fitan hadi ahadisul fitan sune hadisan da suke bayani akan munanan abubuwa da za su afku a tashin gab da tashin alkiyama ana son a rika mutane wa'azi akan su to amma kada malami ya dauki wannan ya zama kullum abin da zai rika yi kenan ya rika ɗauko hadisan da suke bayani akan me al-mubashiratu bintisar al-islam al-mustaqbalu al-islam akwai hadisai da suke nuna cewa wannan fa halin da ake ciki mara kyau mara daɗi musulmai suna cikin tashin hankali to akwai fa halin da za a zo a shiga kuma mai daɗi hadisai sun zo masu yawa suna cin sahihul bukhari suna cin sahihul muslim to idan ka karanto ma mutane cewa fitinu za su yawa kaza kaza za su yawa to kuma sai ka kawo hadisai wanda suke bayani akan ne al mustaqbalu li hadha makoma mai kyau za ta tabbata ga wannan musulunci ka kama mutane hadisai in ka kama musu hadisan tashin hankali cewa za a abin da la taqumu sa'atu hatta yughfa al-ilm wa yaqsura al-haraj wa taqsura al-zalazil in ka ka irin waɗannan hadisan cewa kiyama ba za ta tashi ba sai an ɗauke ilimin addini mutane sun koma jahilai har sai an koma abin nan fitinu su yawa a ta samun girgiza ƙasa to kuma sai ka kawo musu yawa sai ka kawo musu hadisin kuma da ke cewa dukiya za ta yi yawa a hannun mutane har ma a rasa wanda za a ba zakka shi ma hadisi ne sahihi a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu ya ce har sai wani ya zo alhaji ya zo ya kwankwasa maka kofa da daddare ka ce wane ne ya ce alhaji wane ne lafiya ka ƙi ma buɗe kofa lafiya ce a da Allah zakka ce na kawo maka ta miliyan ɗari sai ce aka ka tafi ka tafi ba na bukata da jiya ka zo dai da na ansa amma yau ba ni da bukatar ta hadisi ne na manzo Allah su salama hadisi a ya ba ya ba ka dariya haka manzo Allah su sama ya faɗa to sai ka iya kawo kuma irin waɗannan hadisi ya za ka ga mutane sun yi ka gani to ka rika jawo irin su kada kawai kai ta kawo hadisan fitina kullum tashin hankali za a yi kaza wani yanzu wani yadda ake kisan kan nan sai zuci haka fa za a yi ta zuwa sai ka la ya'tikum zamanu illa kana allazi ba'adahu sharran minhu kaga haka za a yi ta tafiya kenan ba wani zamani da zai zo muku face wanda zai biyo shi baya sai ya fi shi sharri saboda in yau an kashe mutane ɗari to gobe za a kashe ɗari biyu ne jibi ɗari uku kullum ɗari za su ƙaru hadisi ne sahihai amma akwai yadda malamai suka fassara su mun gane to to to a fahimci waɗannan to su ne irin hadisan da sayyidina Abu Huraira yake aka ce bai bayyana ma al'umma su ba ire-iren waɗannan